والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مداوان اللوكة عند ذا متعيش درسينا تقوسكو درسينا تقوس أتكل لتابين كتاب التوحيد wannan shine darasinmu na takwas daga wannan masallaci na al'afat cikin anguwar nasarawa a garin gombe a cikin kitabun tauhid za mu tashi babu tafsirin tauhidi wa shahadati allah ilaha illallah nan ne ko sabon babi babin da zai mana tafsirin menene tauhidi da kuma tafsirin shahadati allah ilaha illallah wannan tauhidin dai shine shahadatu allah ilaha illallah ne to menene tafsirin la ilaha illallah in kana so ka fassara la ilaha illallah menene fassaranta menene ta kunsa har ya zama la ilaha illallahunka mai kyau ce tana da amfani malam da ya tashi sai ya bude mana aya fadin Allah madaukin sarki ulaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu warjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahdura ula'ikal ladina yad'un wa'ancan din da suke kira suke roko wasu ne masu bautawa aljanu suna bautawa aljanu sai aljanu sai suka musulunta sai suka bar abin da suke na kafirci su suka koma suna bautawa Allah wasu ne wasu kuma suna bautawa mala'iku wasu suna bautawa abin nan salihan bayi to sai Allah yake cewa ulaiikal ladina yad'una ai su inda ake kira din waɗanda suke bautawa din yaftaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman kusanci ne zuwa ga ubangijinsu suna neman tsira ce a wajen ubangijinsu ayyuhum aqrab ayyuhum aqrabu ila Allah su sun fi su kusa zuwa ga Allah subhanahu wataala sun fi su cancanta domin su tsarkakakku ne ba a bauta wani Allah tare da Allah idan ka duba aya ta baya da wannan ayar aya ta kafin ula'ikan lazina ya da'una ɗin Allah subhanahu wataala yake cewa ƙulidu'ul lazina za'amtum min dunihi ƙulidu'ul lazina za'amtum min dunihi فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا gaya musu ud'u alladhina za'amtum aw ud'u alladhina za'amtum min dunihi ku kira waɗanda kuke rayawa su ne za su cece ku koma bayan Allah subhanahu wataala ku je ku kira su gaya musu ku kira su in masifa ta zo ku kira su in kuna cikin bala'i ku kira su la yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ba za su yaye muku bala'in da kuke ciki ba duk wanda bai da lafiya da yasan yana yana kiran wani yana bautawa jilani tijjani yana bautawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da akwai masu kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna bautawa wani mala'ika kana kiran wani salihin bawa don baka da lafiya ma ka kira shi la yamlikuna kashfa ad-durri ankum ba wanda zai dauke maka bala'in nan wala tahwila balle ya kawar da ita daga jikinka ta tafi wani guri daban ulaiikal ladina tad'un su wa'ancan din da kuke kira ulaiikal ladina yad'una wa'ancan din da su suke roƙon su suke salihan bayin da suke roƙo to yaftaguna ila rabbihimul wasila su ma suna neman tsira ce daga wajen ubangijinsu suna neman kusanci ne a gurin ubangijinsu ayyuhum aqrab su da cewa su sun fi su kusanci ma ga Allah tunda su salihan bayi ne annabawan Allah salihan bayi ne yanzu masu bautan Shehu Abdul Qadir Jilani bawan Allah ne salihin bawa ne aula bihim min Allah bawan Allah ne mutumin kirki bai san ma ana masa ba haka ba su bautan annabi isa su za su faɗi su kira jesus bala'i ya same su gaji an ce jesus ayyuhum aqrab wa hum aqrabu ila Allah su sun fi su kusa ga Allah subhanahu wataala wa yarjuna rahmatahu su wa'anda ake bautawa su neman rahamar Allah suke yi kai me yasa ba za ka nemi rahamar Allah ba sai ka nemi rahamar wani Allah la ilaha illallah ka bata yi ba bata yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam in damuwa ta tashi Allah yake kira da aka rasa ruwan sama aka zo aka gaya masa ga matsala sai ya daga hannunsa sai ya roƙi Allah ka sauka mana ruwan sama kafin a sauke hannu ruwan sama ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo yakin badar bargonsa har faduwa yake yi ana zuwa ana daga masa saboda mai tsantsan addu'a sabai suka ce kafin mu bar gurin da za mu zo nan ka gaya mana Allah ya ce maka za mu ci nasara a yakin nan me yasa kuma kake addu'a ya ce na fi ku sanin Allah ni na fi ku sanin Allah sai na yi da gaske a an bani cin nasara saraka annabi ubangiji yake kira ba a rantsuwa da da annabi ka bashi sifan Allah ba a yi su ma yarjuna rahmatahu su ma neman rahaman Allah suke wa yakhafuna azabahu su ma suna tsoron azabar Allah inna azaba rabbika kana mahzura lalle abar tsoro ce azabar Allah subhanahu wataala kaga a nan gurin wannan wannan ayar munasabanta aya tana nuni a bisa ma'anan tauhidi da da shahadatu Allah ilaha illallah shine kaban kabar abin da mushrikai suke kai dole sai kabar abin da mushrikai suke kai da shirka kar ka zama kai musulmi kai ma kuma ka dauki sifofin mushrikai kai kana musulmi in ka zo zaka fadi zaka kira sunan wani shehi in kana cikin bala'i zaka kira sunan wani shehi zaka iya zuwa Madina ka je kabarin annabi ka daga hannu kana rogon annabi ya yaye maka damuwarka wannan aikin mushrikai ne to in ka yi la ilaha illallah ba za ta cika ba sai ka bar abin da mushrikai suke kai na kiran annabawa da salihan bayi na neman yaye musu rashin lafiyan da suke fama da shi saboda haka ba wai la ilaha illallah ka faɗe ta a baki kaɗai ba sai ka aikata duk abin da aka hana waɗanda ba su ɗauki la ilaha illallah ba da kuma abin da zai ruguza la ilaha illallah sai ka yi ta to sai malam ya kawo mana aya ta gaba wa qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin to wannan a baya mun yi maganar wasila duk da cewa zamu same ta a gaba mu tattauna insha Allah ta'ala to wannan aya zaka wa qala ibrahim ya kai annabi ku rike wannan ka'idan sallallahu alaihi wasallam ku rike wannan ka'idan ta qur'ani duk inda kaga an ce wa id duk inda ka ji an ce is to a bayanta akwai wazkur duk inda ka ji an ce wa is kaza wa is kaza wa is kaza bayanta akwai wazkur nan yanzu ana magana da annabi ne wa is qala ibrahim ay wazkur ya muhammad is qala ibrahim duk inda ka ganta a qur'ani wa is kaza wa is kaza akwai wazkur a baya an shafe ta aka ce me dalili sai aka ce dalilin shine duk inda kaga an ce wazkur kuma sai ka samu iz ta zo bayan ta duk inda ka samu wazkur sai ka samu iz ta zo bayan ta mu dan bada misali a qur'ani kadan Allah ran mu ku ci tunawa duk inda ka samu wazkur sai ka samu iz ta zo bayan ta wazkur aka adin ku kada mana wazkur aka adin iz ba iz din mu ta zo ba wazkuru is kuntum qalilan fakatharakum eh eh na'am a tittuno mana na'am isna da rabbu za ka yi ta samun is inda ka samu waskur za ka samu is to in ka samu is din to an shafe waskur din to da ka wa iskala ibrahim ai wadhkur iz qala ibrahim ya kana ka tuna mana kenan an bashi labarin tintinin ka tuna mana bawan mu ibrahim iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake ya fada li abihi ga babansa wa qaumihi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun na barranta daga abin da kuke bautawa kaga ya barranta abin da mushrikai suke bautawa saboda la ilaha illallah na barranta da abin da kuke bauta min illa allazi fatarani sai dai wanda ya halicce ni shi babbaranta daga shi ba in a cikin abin bautanku kuna bauta gunki kuma kuna hadawa har da Allah to na gunkin na barranta da shi amma na Allah shi ban barranta da shi ba ku ba ku bar wancan din ku rike wannan shi kadai fa innahu sayahdin shi zai shiryar da ni Allah zai shiryar da ni wannan abin da ake nufi shine la ilaha illallah wannan ayar tana nufin la ilaha illallah me ake nufi la ilaha ba zan bauta kowane Allah ba illallah sai shi kadai la ilaha bazan bauta ko wani abun bauta ba illa Allah sai shi kadai to ku ga annabi Ibrahim innani bara'un mimma ta'budun na barranta da abin da kuke bauta ba shine la ilaha ba illa alladhi fatarani illa Allah innani bara'un mimma ta'budun bazan bauta abin da kuke bauta ba ba shine la ilaha ba duk wani abun bauta ka su ruguza shi illa Allah illa alladhi fatarani sai ka in ka ce la ilaha illallah sai ka zatsar da dukkan wani abu da kake da ake bauta koma bayan Allah sai ka jefar da guru ka jefar da laya ka jefar da zuwa wajen boka in kwa ka je wajen boka to ba illallahun ka ƙarya kake ka ce la ilaha babu wani abun bautar da sai Allah sai ka ce illallah sai Allah kuma ka je gurin boka to kana da wani abun bauta saboda ka yarda boka in akuyar ka taba ta zai gane ka yadda boka an maka kishiya yanzu zai iya kora maka kishiya zai maka sihiri yana da ƙarfi yana da kaza duk ka amince da wannan a iya yin sihirin kuma sihirin ya ci ya zama da zunubinka sun zama kashi biyu ga zunubin ka yadda akwai Allah wani Allah boka ya zama Allah ga zunubin ka je ka zalunci dan adam ka masa sihiri ka kore shi daga gidan aure ka hana shi zuwa shagonsa ka saka masa ka sa an saka masa wani ciwo ka sa an haukatar da shi ka sa an yi kaza zunubi guda biyu zunubi na farko kafir zunubi na farko kafirci ne ga Allah zunubi na biyu yana daga cikin manya manyan zunubai shine ka sa wa mutum cuta ka cutar da mutum ka je gurin boka ka sa an cutar da mutum to mai zuwan boka wajen boka abu biyu ke tarawa shirka ga Allah subhanahu wataala domin ba za a karbi sallar ba na kwana 40 wani guri aka ce ya kafirce فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم kaga bala'in ne yana da yawa boka nau'i ne na bautar wani Allah ka yadda akwai wani wanda zai iya wani abu a rayuwarka kana zaune kana jin zai iya wani abin da Allah bai shirya maka ba sannan shirka ce ba abin da wani zai maka sai abin da ubangiji ya kaddara shi dama to saboda haka innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani sai ubangijin da ya halice ni aya ta gaba wattaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahida wannan ma la ilaha illallah ce wannan ma la ilaha illallah ne wattaqadu mun gane ko Allah yana ba mu labari a cikin wannan ayan game da yahudun nasara ittakazo sun riƙi ahbarahum malamansu wa ruhubanahum da manya-manyan masu bautansu fastocinsu arbaban sun ɗauke su a matsayin abin bauta min dunin layi koma bayan Allah wal masiha bana maryam sun riƙe annabi isa ma ɗan maryam shi ma rab abin bauta duk waɗanda sun riƙe su abin bauta sau da kristan zai faɗi zai ce jesus jesus in bala'i ta za ka cina cewa jesus ana kiran sunan wannan kafirci ne ga allah subhanahu wataala sun rike su abin bauta ko ma bayan allah wa ma umiru mu fa bamu umarce su ba illa liya abudu ilahan wahidan ko sai dai su bauta allah shi kadai kaga illa allah kenan wancan sun dauki wancan sun ruguza la ilaha illallah illa allah shi kadai da muka ce su yi sau da haka nan yanzu kaga in kana so karka zama bai hude ko ba nasari sai ka bauta Allah shi kadai ba ka da shi da wani Allah ba dukkan musulmai sun yadda bai yahudu da nasara kafirai ne duk wanda baya kafirta yahudu da nasara shi ma kafiri ne ka zama ba ka kafira wannan aqidar mu aqidar mu ne ahlus sunna kun ga mun ce kafirta wanda yake musulmi ne ka kafirta shi akwai ka'idodi da sharuda ko amma kafirta ba yahude da nasara kafirta su bautar Allah ne rashin kafirta su saboda wani abu na daban na inkarin kafircin su kai ma kafiri ne da Allah ya kafirta su لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Allah ya kafirta su lam yakul alladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikin can karshe ya ka Allah ya kafirta su kafirai ne to anan gurin yanzu me yasa suka zama kafirai dan surriki ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama kai da ka riki shehu abdul qadir jilani ka riki shehu tijjani ka riki inyasi idan zaka fadi sai ka kira sunan wa'annan kana ganin cewa su za su cece ka su za su taimake ka kana ganin suna da qualities attributes na ubangiji ka rike su menene bambancinka da hude da manasari me bambancinka da su ya'yan uwa wannan karatun amana ce ko da dadi ko babu dadi sai mun faɗa amana ce wanda ya karba alhamdulillah wanda bai karba ban mun je gaban Allah ya ubangiji ka sanar da mu abin da wasu ba su sani a gurinmu ba mun faɗa su ji haushinmu har mu mutu suna jin haushinmu akan mun faɗi abin da ubangiji ya aiko mu faɗa wannan shi ne mai bautan tijjani mai bautan jilani mai kiransa a sa yara suna bi kwararo suna cewa ya gausu gausu zaman gaisu sakalen za ka faɗi kana kiran ya gausu babu gausu sai ubangiji za mu same shi a karatu na gaba Allah shi kadai shine gausu mai yaya bala'i iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum ka tuna mana ya kai annabi mun ce in kun ga iz akwai waskur ba a annabi ake magana ya annabi iz waskur ya ya rasulullah iz tastaghisuna rabbakum lokacin da kuke neman yayewan bala'i na ubangijinku fastajaba lakum ya amsa muku anni mumiddukum bi alfin min mala'ika ya ma gaya muku zan kawo muku dubunnan mala'iku su zo su taimake ku annabi da ya tashi waye nemi yayewar bala'i neman bala'in Allah ya nema ba na kowa ba bai nemi neman yayewan bala'in babansa annabi Ibrahim ba kuma an ce ittabi millata Ibrahim hanifan amma bai daga hannu ya ce annabi Ibrahim ka yaye min ba bayan annabi ya rasu annabi in ana da bukatun ruwan sama za a zo a ce ya manzo Allah ka mana addu'a sai ya daga hannu ya addu'a ka mana addu'a da annabi ya rasu aka binne shi aka bari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan rasuwarsa idan ana bautar annabi da annabi ya rasu su sayyidina Umar da Abubakar da Usman idan aka rasa ruwan sama ina ya dace su tafi sai su tafi kabarin annabi a cikin garin Madina sallallahu alaihi wa sallam ba a taba samu ba wani sahabi bayan annabi ya rasu an shiga bala'i ba a taba samu an tafi kabarin annabi an jance ka yayi mana ba a taba samu ba sai na umar ba duka yake ma ba taba samu ba shi yasa da aka rasa ruwa zamanin sayyidina umar sai ya zo gurin abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abbas annabi yana raye in mun tashi neman addu'an bayan Allah na gari gurinsa muke zuwa kai dai ka sani yana kan mimbari ma mu tsaye da shi mu ce ka mana addu'a ya mana addu'a yanzu annabi ya rasu yanzu mun zo kamun kafa da addu'ar babban annabi ka mana addu'a annabi sai na kabarin manzan Allah yana kusa da gidan sai na umar bai fita ce ku zo mu je kabarin annabi ba saboda za ku mai da annabi abun bauta sallallahu alaihi wasallam ba a haka ba kabarin da ake zuwa tsaya a kansa a nemi roƙo in mutum ya rasu shi kenan amma ba a ce karka masa addu'a ba annabi salasalam yake cewa duk wanda zai yi salati a gare ni salatin da za ku yi a gare ni tana iso ni duk inda kuke duk inda za ku yi salati Allah ya gaya mana annabi a cikin hadisi duk wanda zai wa annabi salati sai an dawo da annabi ransa an isar masa da ita wannan kuma ilimi ne na gaibu na aƙida da aka bamu labari ya ake yi Allahu alam ba mu sani ba da mu sani ba akwai ka'idan da Allah ya ce in an yi sabo zai azabtar da mutane amma sai ce akwai abu guda biyu a cikinmu Allah ba zai azabtar da mu wa ma menene wa anta fihim eh wa ma kana Allah liyu'adhibahum Allah ba zai azabtar da mutane ba wa anta fihim inda kana cikin su wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai azabtar da kuma ana yin ana neman istighfari kana istighfari yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ya rasu yanzu me ya rage mana guda daya istighfari da karatun qur'ani za a yaye mana za a tsare mu daga saukar mana da bala'i sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ayar su yahudi ittakhadhu ahbarahum wa rubana arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryam sun raki annabi isa ma abun bauta wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan la ilaha illa huwa shi kare ake bautawa subhanahu ya daukaka amma shirkun game da dukkan shirka da ake masa wa fi sahih ko haka ne na wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai daga mutane wanda suke rike wasu mutane koma bayan Allah suke rike su andadan abun hadawa da ubangiji ta yaya ake yuhibbu na hubka hubbillah suna son su irin son da suke wa Allah wannan akwai tafsiri da yawa ina ga mun yi ta a cikin suratul baqara ba mun dawo ba a takaice suna son wasu mutane irin son da suke wa Allah wasu suka ce wani tafsirin suka ce suna son wasu Allah kamar yadda mumine suke son Allah shekul islamin ta ya ce ƙarya ne kuwa ba su isa su so Allah irin yadda ba su isa su so wani Allah kamar yadda mummune suke son Allah ba ƙarya ne ya kun sami cika ajiye wannan fasara ne amma dai a dunkule suna kwatanta son Allah da son wani Allah suna hada son Allah da son wani Allah ta yadda wani Allah zai iya hana su wani abu ubangiji ya hana su suke hannuwa da ubangiji sa iya rike wani Allah a madadin Allah su so shi shi sa soyayya ta kasu kashi uku ka so Allah tare da wani Allah wannan shirka ce da kafirci yadda kake son Allah haka kake son wani Allah zaka iya fifita umarnin Allah akan zaka iya fifita umarnin wani Allah akan Allah zaka iya daukan abin da ake wa Allah shi kadai kai wa wani Allah kun gane ai to wannan kaso wani Allah wannan kafirci ne akwai kuma so don Allah wannan so don Allah wannan kuma wajibi ne wajibi ne zaka suka so don Allah na so ka saboda kana son Allah kai ba mushriki bane kai ba mutumin banza bane kana son Allah wannan dole in so ka in ban so ka ba ina cikin matsala wannan na so ka saboda kana kyaman kafire kana kyaman kafirci kai na kusa da Allah ne wannan wajibi ne fa duk wanda bai yi haka ba wallahi ya shiga uku malamai da ubangiji ya zabe su sun san Allah sun san girman Allah ka kyamace su wannan zaka so su ba dan su din jikinsu ba dan suna son Allah mutanen kirki a anguwanka bayan Allah na gari suna kaunar Allah baka san su da barna ba suna wallahi in baka so su ba ka saba wa Allah annabawan Allah mala'iku masoyan Allah ka zo kai kyamansu shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin hadisul kursi man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi duk wanda ya kyamaci mutumin kirki to da ni da shi mun shirya yaki ne ya kamar yana yaƙata ne ka ki mutumin kirki to wannan shine so na biyu so na uku soyayya ta dabi'a wannan babu komai a cikin ta wannan ja'iza ne in kai ta in baka yi ba ta ba kana son danka wannan a dabi'ance ne kana son danka a ɗabi'ance da za a zo a yi kyautar dubu biyar biyar ya zama da sauran ƙwaya ɗaya ga 'ya'yan wasu ga ɗanka a zuciyarka ko da ka ce a ba wa ɗan wani wallahi a zuciyarka ba haka zo ba wannan a ɗabi'ance ne irin wannan son babu laifi a cikinsa kana son matarka ko kana son nasarawa fiye da yadda kake son yalanguruza fantami waye ko haka shi ma dan fantami yana son fantami fiye da yake son nasarawa wannan addabi'ance ne wannan ja'izi ne babu laifi in baka yi wannan soyayyar ba ba za a kama ka ba in kai kuma ka kyauta to wanda muke magana a kansa shine na farko ka so Allah tare da wani Allah tuhibbunahum ka hubbillah wannan haramun ne wa fi sahih hadisi ya zo daga hadisi ingantacce annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah bari ku ji sharadin la ilaha illallah bayan ka ce la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah ka kafirce da duk abin da ake bauta koma bayan Allah banda zuwa gurin boka banda shirka banda kaza banda kaza banda bauta waliyai banda kamun kafa wa waliyan Allah banda zuwa kabari wajen wanda suka mutu banda wanda ya mutu ka nemi taimakon sa a a haruma malu wanda yanzu dukiyarsa ta haramta in kun zo yakan wa'anda ba musulmi ba baya ciki kenan wanda yana la ilaha illallah amma kuma yana bautan kabari yana bautan kabari kafiri ne kenan ko to in mutum bai haka ba dukiyarsa ta haramta jininsa ya haramta wa hisabuhu ala Allah hisabinsa kuma zuwa yana ga Allah subhanahu wataala me yasa aka ce wa hisabuhu ala Allah aikin sa na boye kuma wannan ba ku sani ba abin da yake a boye ba a sani ba mun yi aiki da zahiri ne baya shirka baya kaza yace la ilaha illallah wannan ba za mu yaƙe shi ba kuma ba za bakin mu ba zai ce shi ba musulmi bane kenan wanda ya sabanin wannan ba musulmi bane wanda ya ce la ilaha illallah yana bauta gumaka yana bauta waliyai yana kiran sunan kaza in zai faɗi wannan ba musulmi bane Allah ubangiji ya mana jagoranci zamu dakata a nan gurin sai wani satin Allah ya kai mu zamu shiga darasi na na na na tara na goma ko ai na takwas ko ai na tara ko yau mun yi na takwas ba to shikenan insha Allah ta'ala Allah ubangiji ya amsa mana Allah ya yafe mana Allah ya biya mana bukatun mu gaba daya wa sallallahu ala sayyidina muhammad وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوي